بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna mawafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna mawafaka da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin mun kwana cikin wannan sura ta suratu maryam alaihi assalam wanda Allah tabaraka wata'ala ke kissanta mana annabawa dai dai yana kissanta mana su har ya kai jimla ga baki da yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan fasuni Allah ya wanima waɗannan fasuni Allah ya manima waɗanda Allah ya wanima dinnan sai ya zano su aka ce daga sifofinsu in an karanta musu alkur'ani suna faduwa suna kuka suna sujjada suna sujjada suna kuka wannan ba sifa ba ce wadda take annabawa kadai don haka bayan allah ma muminai masu imani allah tabaraka wa ta'ala ya karanta mana cewa akwai daga cikin bayan allah masu imani waɗanda in an karanta musu alkur'ani suna faduwa suna sujjada wancan da muka wuta a cikin sojin isra'i qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil aqali sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil asqali yabkuna wa yaziduhum khushya Allah tabaaraka wa ta'ala tabbatar da bayin Allah waɗanda suke na ƙwarai waɗanda in an karanta musu ayon Allah suna faɗuwa suna kuka saboda tsoron Allah wannan bai keɓanci annabawa kaɗai ba ma'ana annabawa da waɗanda ba annabawa ba sifar su ce mun dai irin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yadda suke a fagen tsoron Allah yadda suke karatun alqur'ani suna kuka yadda suke karatun alqur'ani suna faɗuwa suna sujjada to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da bayani to waɗannan su ne bayin Allah da kwarai fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya Allah tabaraka wa ta'ala ce ana nan ana nan khalfun mamayan banza mutanen banza su ne khalfun din mamaya amma waɗanda ba na kwarai ba za ka yi zamo ala wazni kalbi halfun kamar kalbun amma in mamayin kwarai ne sai a ce halafun mamaya na kwarai na kirki waɗanda ke sawun waɗanda suka gabace su mutanen kirki amma waɗanda suka kauce daga tafarkin mutanen kirki su ne mamaya na banza su ne mamaya waɗanda suke ba na kirki ba so su ne falmon fahalafa sai suka mai min ba'dihim bayan wucewar waɗannan zababbun bayi na Allah su ne annabawa da muka jeru adaa'us salata daga cikin miyagun ayyukansu abinda Allah ya fara ambato sai ce adaa'us salata sallacen da waɗancan suka girmama suka kula da ita wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha ka dai ga yadda watan suke kula da sallah suke umarni da kiyaye sallah da tsare sallah to su kuma waɗannan miyagun mamayan fakhalafa sai suka mai adau salat sai suka tuzarta abincin da waɗancan suka girmama suka kula da shi suka kiyaye haƙoƙansa shine sallah su kam adau salat tuzarta sallah suka yi aka ce menene ma'anar tuzarta ta malamai sun yi maganganu akan tuzarta sallah kamar yadda al-qurazi rahimahullah ya ce ida'atuha yace kufrun biha wa jahdun biha ya ce musu sallah mutum ya ce sallah ba dole bace sallah ba dole bace don haka kaga duk wanda ya ce sallah ba dole bace wannan ya kafirta duk wanda ya ce sallah ba dole bace ya kafirta akwai wani abu da in ka yi shi shikenan babu shikenan ka sallah ba dole bace wannan kafirci ne da haka duk waɗanda suka samu wata zariya da sunan intisabi da sufaye su ce wai in mutum ya yi usuli ya san Allah shi kenan ba sai ya yi sallah ba shi kenan ba sai ya yi kaza ba wannan kafirci ne manya-manyan malamai sun tabbatar da haka ko kuma a'a kamar yadda ai mun mutu can cewa wa'bud rabbaka hatta yasika al-yaqin shehu radiyallahu anhu a cikin wannan da diriyar tafsir yace ma'anar hatta yasika al-yaqin yace hatta yasika al-maut har mutuwa ta zo maka don haka ibada ba ran da aka dauke ta ba ran da aka dauke ta in dai ba a dauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ba ba wanda za a dauke ibada don haka shi wace wasu waɗanda ba su da kadami a sufanci batattu dajjalai suna cewa wai in ka kai wani matsayi ba sai kai sallah ba wannan ba tafarkin sufanci bane na gaskiya dajjalai ne waɗanda ke amfani da sunan sufanci don su ɓata sufancin amma kan sallah ba radda sallah ta zama abin wulakantawa ba radda sallah ta zama ba dole ba don haka wanda ya musu sallah ya kafirta duk wanda ya musu sallah ya kafirta manzo Allah sallallahu ta'ala sallam dan musan muhimmancin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan wata rashin lafiya ta wafati amma yana suma amma manzo Allah mun karanta shi a Bukhari ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya farfado sai ce an yi sallah sahabbai na can najiransa alaihi salatu wassalam umul min aisha ta ce la hum yantaziruna ka ya rasulullah a suna nan suna jiran ka ya rasulullah suna nan suna jiran ka ya rasulullah to saboda haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bashi a kawo mashi ruwa ya ka kawo mashi ruwa ya dan watsa ko jikinsa zai yi karfi in jikinsu ya yi ƙarfi ya iya fita in yi watsa ruwan nan ya yunƙure ta sai sake suma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam in yi suma can kuma ya farfado sai ci an yi sallah don Allah ya kuwa mace abinda manzo Allah ke nuna muhimmancin sallah manzo Allah yana suma alaihi salatu wassalam amma in ya farfado abinda zai tambaya farko an yi sallah sahabbai na nan na jiran manzo Allah fa a waje ummu na Aisha ta ce la hum yantazirunaka ya rasulullah a suna nan suna jiran ka har akai haka mirara ba su kai ba yace a kawo wani ruwan a kawo wani ruwan manzo Allah ya watsa saboda ya samu karfin da zai yunkure ya tafi amma yunkure ya sake suma in ya farfado kuma yace ayi sallah a ce a la hum yantazirunaka ya rasulullah har da karshe dai ba da mun ne ci aje ayi sallah a ce mu Abubakar ya sallah wannan abin da manzo Allah ke nunawa muhimmanci tsananin muhimmancin sallah manzo Allah ta kai ga ya daddafa sayyidina Abbas ya daddafa Usama ibn Zaid ko ya daddafa sayyidina Ali ya taho masallaci kafar sana sharar ƙasa ba takawa ma yake ba ba ta bai iya takawa ne amma sharar ƙasa yake yana daddahe da waɗannan sahabbai guda biyu saboda ya nuna girman sallah haka maulid shi ibrahim radiyallahu anhu yana ɗin rashin lafiya sai ya daddafa ya fito bai yadda ya sallah cikin gida ba yanzu don Allah wanda zai zo ya ce in ka kai wani matsayi ba ka sallah ai bijjali in ka kai matsayi ba ka sallah da ka wannan duk inda ka tafi zawoyin ɗariƙa za ka isko masallatansu su ne maka- nan ne makarantunsu ga masallatansu ga makarantunsu ga komi nasu don haka abin da aka gadan musu wannan ibada shine za ka duk wanda ya wulakanta ibada to ya zan mugun watan magaji na annabawa ba ka aka ce khalfun magadan banza fa khalafa su kamai min ba'dihim bayan wucewar annaba a salatu da suka tuzar ta sallah kamar yadda bayani ya gabata malamai sun yi bayani akan me tuzar ta sallah wasu sun ce kafircewa da ita wasu sun ce musunta shine watan wulakanta ta abdullahi ibn mas'ud da al-qasim al-qasim ibn watan mukhaimira abinda yake cewa tozarta sallah shine yin ta ba cikin lokacin ta ba sai an ga dama wataƙila a zahar da la'asar sai magariba za a haɗe su ko kuma a duk sai an gama al'amuran yini ɗan kamfani ne yana aikin kamfani ne sai ya dawo gaba ɗaya da daddare zai kwanta sai ya haɗe su biye wannan wulakanta sallah ne za ka ga sai wulakanta su ga barin yin su a hukuntansu ko kuma a wulakanta su ga barin yin su yadda manzo Allah ya koyar ai ita sallah ba yadda kaga dama zaka yi ba ba yadda kake gani ya dace zaka yi ba a'a yaya sunna ta tanadar ya manzo Allah ya karantar da sallah manzo Allah ya karantar da sallah a baki ya karantar da sallah a aikace don haka ma yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah da kuke ina sallah don haka sahabbai zaka ga suna karantar da ƴan uwansu tabi'ai yadda manzo Allah ke sallah sayyidina Abu Huraira yayi alwala ya zo ya tsaya ya ce to ku kalla ya ce ba wai ina nufin in yi sallah ba ne a'a in karantar da su yadda ake sallah ya tsaya ya yi sallah tsab amma ita wannan sallah ta karanta wace ya karanta sai ya ce assalamu alaikum sai ce kun gaida na yi dinnan ba wanda ya kai ni kamanta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan to in ya zan mutum yadda ya ga dama yake yin ta ba kiyaye ruku ba kiyaye sujada ba kiyaye itidali dumanina duk ba kiyaye waɗannan abubuwa to ya tuzarta sallah domin wata rana wani bawan Allah ya tawo wajen Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da ya sallah manzo Allah na kalla da ya sallah shikenan sai ya zo ya gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuma kai sallah ba kai sallah ba bai ma ansa gaisuwa ba bai ma ansa sallama sai ce kuma kai sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli eh je ka koma kai sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba to saboda haka kaga bai cika ruku ba bai cika sujada ba ba dumanina ba waɗannan abun kaga kenan in an tauye haƙoƙanta ba a cika su ba kamar ba a yi ta bane an tozarta ta kenan wasu ka ce shine tozartawa don haka wata rana Huzayf ibn al-Yaman ya ga wani bawan Allah yana sallah a gurguje bai kiyaye ruku bai kiyaye sujada bai babu dumani da ba itidali sai da ya kare ce bawan Allah haka kake sallah yace haka yake tun yaushe kake sallah haka yace shekara 40 yace tsawon shekara 40 duk baka da sallah yace tsawon shekara 40 ba sallah bace kake yi da ka mutu a haka to da ka hadu da Allah ba baka kan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam baka kan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai ce ka mutu kafiri ba a da dai ka mutu ba akan sunnan manzo Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to saboda haka aka ce shine tuzar ta sallah wasu ka ce a barin sallar din gurin kun gabaki daya shine tuzar ta ta fa qalbu min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattabu ash-shahawat suka bi soyayen zakatansu suka bi soyayen zakatansu fasaufa yalqauna ghayya soyi soyin zukatansu aka ce suka bi watan kide-kide da sauraren kide-kide da shaye-shayen abin da zai bugar da hankali wannan shine sha'awat eh sannan da ayyuka wanda suke na alfashoshi irin zina da sauransu da abin da ya kama da wannan duk abinda zai yayi kama da waɗannan wanda zai shagaltar da mutum gabarin sallah aka ce shi yake nufi wata busha shahawat za ka kaga irin wannan zamani da muke ciki a yau a ce akwai wani abu wanda shi abun kanshi karan kanshi bai da gurbi a cikin addini shi ne abin da ya shafi kwallo bai da gurbi a cikin addini ma'anan gurbi a ce wani aiki ne wanda in kayi kana da lada a in ma ba a yi hattara ba za a samu zunubi a ciki to a ce irin wannan aikin ya shagaltar da mutum gabarin sallah a ce in dai ana kwallon nan to kowace sallah za ta rutsa da wannan lokacin sai dai an gama sai dai ita sallar da ya haƙuri sai an gama wanda kuma yake jin yana da ɗan kishin ita sallar to za ka ga ya ce to bari a yi sauri ana iya gabatar da sallah ko sallar lokacin ta bai ba saboda a shiga wajen kallon kwallo wannan ba tarbiyyar addini ba ce ba tarbiyyar addini ba ce tarbiyyar addini kula da sallah kada ka yadda wani abu ya shagaltar da kai gaba da sallah za ka waɗannan miyagun bayi Allah tabaraka ta'ala da ke karanta mana su anan yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat suka bi soyayya soyayyan zukatan su malaman tafsiri suka ce shahawat abubuwa ne da yawa amma daga ciki daga ƙarshe suka ce duk abin da zai shagaltar da mutum gabarin sallah yana cikin shahawat ne fa sawfa yalqawna ghayya Allah tabaraka ta'ala ce da sannu za su haɗu da gayya wani kwari a cikin wutar jahannama wannan shehu radiyallahu anhu yace huwa wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannama ya qabuna fi wanda za su fada a cikin sa shi barin sallah Allah ya yi narko ga kwari biyu ga wadi guda biyu na wuta daya sunan sa wailun sai ce wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wani kwari cikin wutar jahannama wuri ne ya tabbata ga masu sallah su waye waɗanda suke barin sallah shehu ce nan ana magana ne waɗanda suke barin sallah ba masu sahau ba cikin sallah kamar yadda wasu ke mummunar fahimta alladhina an salatihim sahun yace as-sahu an salati wa tarkuha watan bari sahau barin sallah shi yake nufi da sahau barin ta gaba ke da laysa sahu fi salat ba rafkanwa cikin sallah ba ita rafkanwa cikin sallah ma ado ne ga sallar ado ne in rafkanwa ta faru a cikin sallah sallar ta samu wani ado ƙarin lada ƙarin ado ya ce domin shi sahau rafkanwa a cikin sallah mahmudun abin yabo ne la'annahu min alwaswasa domin yana daga waswasi ke sa ai rafkanwa to shi ko waswasi waswasatu shaytani la taqu illa lil mu'min duk wanda kaga waswasi ya zo masa a cikin sallah mu'mini ne alama ce ta mai imani amma sahu an salati ko tarko kaga sahu as-sahu fi salati daban as-sahu an salati daban as-sahu an salati bari sallar gabaki ɗaya dungurungum wannan halin munafikai ne saboda haka suna da kwari a cikin wutar jahannama da Allah tabaraka ta'ala ce wailun wadin fi jahannama ka haula alladhina adaa'u as-salat kamar waɗannan da suka tozarta sallah wa tabu shahawat aidan yaskununa gayyan za su sauka a wani kwari a cikin wutar jahannama kamar wailun kaga da wailun da gayyu duk wurare ne a cikin wutar jahannama azaba ce da Allah ta nada ga waɗanda suke wulakanta watan sallah sawa'an waɗanda ke wulakanta sallan nan masu imani ne misali amma ba su ba sallah haƙƙinsu ba ko kuma a'a a ba'u salata din nan kafirai ne ma gaba ɗaya domin wasu an fassara ce yahudu da nasara su ake yin jawa'in da a ba'u salata din nan fa sawfa yalqawna gayya wannan wasu malaman tafsiri suka ce fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su haɗu da sakamakon halakar da suka keto a duniya domin wulakanta sallah halaka ce wulakanta sallah halaka ce to ala hasbi mudafin nan sai a ce fa sawfa yalqawna jazaa'a ghayyihim da sannu za su haɗu da sakamakon watan gayyihim halakan nan nasu eh kaman fadan Allah tabaraka wata'ala wa man yaf'al dhalika yalqa asama wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka yalqa asama zai haɗu da asama watan watan watan zunubi ma'ana sakamakon zunubin da ya aikata shine ma'ana yalqa asama ay yalqa jazaa'a ismihi wannan a duniya kenan illa man taba sai fa waɗanda suka tuba in an ɗauka wannan aya ta fakalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattabu'ush shahawat ta sauka ne akan yahudawa to sai in sun tuba sun yi imani da Allah illa man taba sai wanda ya tuba daga wulakanta sallah ko wanda ya tuba daga shirka in ana magana cewa watan ta zo ne a haƙƙin kafirai ko ahlul kitab yahud da nasara ko kuma watan illa man taba sai wanda ya tuba daga wulakantar da sallah kenan mai imani ne amma yake wulakanta sallah illa man taba sai ya haɗu da wannan kwari ba illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a فأولئك وانشانن يدخلون الجنة زاف شقاء الجنة ولا يظلمون شيئا باء توي مسكومي باء توي مسكومي دق أيكم لا لا ينقصون من ثوابهم شيئا باء توي مسكومي دق جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce jannati adini lillati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu matiya da aka ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al janna wa inda suka tuba kaga can Allah yayi bayanin gayyu halaka gayyu bata gayyu kwari a cikin wutar jahannama da aka gam aka yi wannan bayanin to su al'adar masu imani da an ambaci azaba sai hankalin su ya tashi hankalin su ya tashi zuciyar su ta bugawa saboda tsannin tsoron Allah sai Allah ya yayyafa musu ruwa na rahama shine bushara an yi gargadi sai Allah kuma ya ambaci bushara domin masu imani su samu sauki shi ne Allah tabaraka wata'ala ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulun janna sai fa wanda suka tuba suka imani suka yi kyawun ayyuka su ne waɗanda suke shiga aljanna ba a tauye musu komai daga lada ayyukansu to shine sai amin amin to shine sai aka ci gaba da bayanin ita aljannar wadda aka ce yadkhulun jannata aka ce jannati adnin badali ne daga yadkhulun jannata watan aljannatai ne waɗanda suke na zama adinin zama iqamatin ya ce adana bil makani aqamati ya zauna a wuri a wuri kaza shine adana shine aqamati jannatu adnin aljanna ce ta zama waɗanda ta dindindin shine ma'ana ba sa fita daga ciki kuma ba a fitar da su daga ciki kuma ba sa mutuwa jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya allati wa'ada ar-rahman ita ce wannan da rahman ubangijin ubangijin rahama wanda rahamarsa ta game komai ta game kowa shine rahman wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai shine rahman rahman kuma yadda bayani ya gabata can baya dai an tuna watan rahman watan suna ne daga sunayen Allah wanda ke dauke da tajallin rahamar ubangiji umumiyar rahama ma'ana umumin rahama rahamar da ta game musulmi da kafiri wa rahmati wasi'at kulli shay'in kenan rahama ta ta game komai ta game kowa sirrin rahmanu ne da haka da mai imani da wanda yake bai da imani duk suna ci cikin rahmaniyar ubangiji ne a nan duniya gabaki daya tajallir watan rahmanu ne imma an tafi lahira can ma watan yawmul ashrul muttaqina إلى الرحمن وفدا سما تجلي الرحمن yana can amma tajallin rahimu watan sai a lahira kadai kuma sai a muminai kadai wa kana bil mu'minina rahima eh wa kana bil mu'minina rahima saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce aljanna sannan wadda ubangijin ubangijin rahama shine ubangijin rahman wa'ada yi alkawali ga ibadahu bayan su bil gaibi watan afake manan bil gaibi ko da Allah ya yi mu'mini alkawalin aljanna ai ba wanda ya tuga aljanna amma kowa ya imani da akwai ta tunda Allah ya ce akwai tunda Allah ya ce akwai to akwai ta dukkan su sun yi imani da abin da ba su gani ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa'adar rahman ibadahu bil ghaibi ghaibin anha suna fafakki anha gabarin aljannar innahu kana wa'duhu matiya innahu sanidai shi wannan alƙawli da Allah tabaraka wa ta'ala yayi kana wa'duhu ko innahu wada lamarin da sha'ani yake kana wa'duhu matiya alƙawlin Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya alƙawarta kana ya zama matiyan mai zuwa ne nan matiyan malaman tafsiri suka ce yana da ma'ana biyu in ma dai a ɗauke shi ismu maf'ulin ne amma mai haƙiƙanin ma'anar ismu fa'ilin innahu kana wa'aduhu ma'atiyan bi ma'ana atiyan alƙawlin mai zaikewa ne inna ajalallahi la'atin ke kaga aka ɗauka ismu maf'ulin ne a zahirinsa amma yana da ma'anar ismu fa'ilin kaga innahu kana wa'aduhu atiyan ke da ma'anar atiyan mai zaikewa ne kaga inna ajalallahi la'atin ke ko kuma a'a yana nan akan sunansa watan na mafuli wai qulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula kaga ne yana akan watan alƙawlin ubangiji abin aiwatarwa ne kaga ma'atiya kenan abin zai kewa da shi ne ko kuma ma'atiya mai zai kewa ne atiyan yana ma'ana atiyan da haka suka yi masa fasara biyu innahu kana wa'duhu ma'tiya لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون معنى سوء الجنة باسا جن واتلغوا wani ya sassan zance wani ya sassan zance ba sa jin shi kwata-kwata a cikin aljanna babu lagu ya sassan zance maganar da ba ta da ma'ana kamar maganar da in mashayin giya ya sha giya zai yi sabbatu a nan duniya ya yi maganganu waɗanda ba cikin hankali ba wannan ana kiran su lagu la fiha ghaul to shi a cikin aljanna babu wata lagu ya sassan zance abin da ke cikin aljanna magana ce mai ma'ana watan tasbihi ga Allah tabaraka wata'ala abin da za su ci su yi tasbihi abin da za su sha su yi tasbihi abin da suka gani ya burge su su yi tasbihi wannan shi ne amma magana ta lagu balle a kai maganar da za ta ɓata rai wanda zai ji ran shi ya ɓaci da jin to babu ta a cikin aljanna ko kaɗan saboda haka ya ce la yasma'una fiha lagwan ba sa jin lagwan ya sassan zance fiha a cikin aljanna illa salama illa salaman sai fa sallama tsakanin su wasu wasu da junansu salamun salamun kai kaga ita sallama kalma ce ta aminci kalma ce mai kwantar da hankali kalma ce mai natsar da zuciya salaman salaman tsakaninsu wa junansu salaman salaman tsakaninsu da mala'iku salamun salaman wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum kama sabantu Allah tabaaraka wa ta'ala yace mala'iku na shiga wajen yan aljanna ta kowace kofa amma sun shiga watan abinda suke communicating da su salamun salamun abinda ke tsakaninsu aminci ya tabbata gare ku aminci ya tabbata gare ku ma'ana aminci ya tabbata gare ku hankalinku kwance duk daɗin nan fa bai kare ba ka san mai kuɗi jiya da ya tara kuɗi in ya tuna kuɗin fa na iya karewa sai sai shiga zulumi to zulumin shi kan shi talauci ne ga kuɗi amma ana cikin zulumin kar su kare to saboda haka zulumi illa ce zulumi aibi ne ba ka sai a cire ma 'yan aljanna zulumi ba ku fa fita wannan jin daɗi ba kuna nan cikin shi dindindin to wannan cewa dindindin kuna cikin shi zai ƙara musu jin daɗi za ku kuna cikin shi ba a fitar da ku dindindin za ka aminci ya tabbata gare ku ba ku fita aminci ya tabbata gare ku ba canji salamun illa salama yace sai fadar salaman min almalaikati daga malaiku alaihim ga yan aljanna aw min ba'dihim ko tsakanin su wasu wasu walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya walahum watan rizquhum arzikin su ma'ana abincin da Allah ta nada musu da abinci da abin sha da sutura da duk abin da za su ji daɗi da shi shine Allah dunkule yace rizquhum domin ba abinci kaɗai ba ne rizkuhun abinda za su sha rizkuhun abinda za su sa sutura rizkuhun abinda ma za su yi amfani da shi ko mene ne wanda za su yi amfani da shi na sunan jin daɗi duk ya shiga cikin rizkuhun Allah tabaraka wata'ala ya tanadan musu wannan arzikin nasu fiha a cikin aljannan nan bukuratan wa asila da safe watan bukuratan wa ashiya watan da safe wa'ashiyan da kuma yamma ma'ana ka ganin sai aka ba da bangare akan abin da ya shafi abinci abin da za su ci na safe yana nan abin da za su ci na yamma yana nan kuma sai abin da suke so za su ci shine Allah ke faɗin ni'imomin aljanna don mu tashi tsaye mu nemi aljanna don mu tashi tsaye mu nemi aljanna kamar yadda Allah ke bayani akan wuta don mu tashi tsaye mu guje wa kanmu daga wuta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuqi suwahibul hujurat masu dakunan nan wa zai taman da su wa zai taman da su a taman da masu dakunan nan su tashi su nemi Allah tsari daga wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa tare da girman su da matsayin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗar haka iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkaka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake su suna da garanti yana cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera amma tare da haka manzo Allah yana tada su su takar takar domin kare kai daga shiga wuta sannan kuma nan Allah tabaraka wa ta'ala karanta mana aljanna domin mu tashi sai mu neme ta tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin wannan aljanna ya ce wannan aljanna fa da kuka ji muna bayanin ta ita ce aljanna da nurithu min ibadina muke gadawa min ibadina daga bayanmu man kana taqiyya wanda ya zama mai tsoron Allah wanda ya zama mai tsoron Allah kaga Allah na nuna mana fa aljanna fa gidan masu tsoron Allah ce tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya wannan fa aljannar da muke gadar da ita ga waɗanda suka zama masu tsoron Allah min ibadina daga bayanmu za ka sai ka je na cewa tilka uqbal ladina taqaw wannan aljanna mai daɗin nan mai kayan alatun nan mai komi da komi na jin daɗi wanda idan ka bai taɓa gani ba zuciyarka ba ta taɓa ɗarsa ma irin wannan nau'in jin daɗin ba to watan gidan ita ce ƙarshen gidan waɗanda suka ji tsoron Allah tilka hukumar ladinan taɓa wani ya ce wa tsari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku gaugawa zuwa ga aikin gafara daga ubangijinku ku nemi gafara daga ubangijinku ku yi gaugawa ku yi aikin da za ku samu aljanna wadda faɗinta ya kai faɗin samai da ƙasai amma da ƙarshe sai aka ce to ba fata kowa ba ce kada mutum ya ɗauka duk wanda ya zo duniya in ya koma zai shiga aljanna a uiddati lil muttaqin wadda aka tanade ta dan masu tsoron Allah to menene tsoron Allah tsoron Allah shine imtithalul amri wa ijtinabun nahi yi na yi bari na bari Allah ce ka yi ka aikata gwargwadon iyawar ya ce ka bari ka bari wanda shi ne tsoron Allah imtithalul amri wa ijtinabun nahi aikata umarnin Allah da hannuwa ga wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to wannan ita ce darul muttaqin watan cewa da Allah ce nurisu min ibadina man kana taqiya aka ce abin da ake nufi da nurisu ya shiga aljanna ba a fita yadda ka san ba da za a baka gado a ce kai zo an fasa in an baka gado wani ne yayi fati sai ka gaje shi to in ka gaje shi aka raba aka baka shari'a ce ta yanka ta baka faridatan min Allah to ba wanda yake hana ba wanda yake hana ka shi ma kan shi wanda zaka gadan bai zai ce wa bai gado na ba saboda a san faridatan min Allah yankawa ce daga Allah Allah ne yanka ba shi wanda ya mutum bane ya yanka balle ce abawa ne kar abawa ne kuma da shi wanda zai yi gadon zai ce ni na ban ma ƴan uwana duka ba sai an raba da ni ba a wata mazhaba ba a yadda ba sai an raba da shi ai Allah ne ya ce a raba bai yadda da rabon Allah ba ne a ya karba in ya so ya ba wanda zai ba amma dai a raba din saboda faridatan min Allah to kamantuwar ita aljanna in an fita ba in an shiga ba a fita sai aka kamanta ba da ita da gado sai aka ce nurisu min ibadina man kana taqiya don haka yake cewa alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah in an shiga ba a fita sannan kuma suka ce hadisi ya zo watan kowanne tsakanin mumini da kafiri in ya mutu a cikin kabarinsa za a haska mashi sai ya ga gidansa a aljanna gidansa a wuta kowa na da gida yana da na aljanna yana da na wuta to idan ya shiga wuta ya shiga aljanna afwar to za a haska mashi sai a ce to ka gani don ka gode ma Allah ka ga gidan can na azaba gidanka ne wanda aka tanada maka da baka yi aikin da zai kawo ka nan ba da ka yi kafirci dama kana da wani tanadi da aka yi maka a can gidan wuta waliyar billah abin da ya sa aka haska mishi domin ya ƙara gode ma Allah wannan ni'ima da ya samu kai shi sai ce ashe ya kuru ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi Allah ya ji kan shi haka ma wanda ya shiga wutan shi ma sai a haska mashi gidan shi na cikin aljanna sai ce kaga wani gida can na ni'ima mai kyau mai ƙayatarwa mai kaza mai kaza ai gidanka ne aka tanadan maka ba dan da kaki ka kawo kanka wannan mugun gidan ba ai kai kaki ka kawo kanka wannan mugun gidan don haka kana da gidan da aka tanada maka can cikin aljanna saboda haka sai aka ce da gidan da watan aka tanada wa muminai da waɗanda na kafiran gaba ɗaya duk na cikin aljannar an haɗa an ba muminai don haka aka ce nurisu min ibadina man kana taqiyya don haka su yan aljanna sai su gaji gidajensu da kuma gidajen yan wutan da suka rasa gidajensu kaddara ta kai su cikin wuta don haka sai aka ce shine ma'anar wa nurisu min ibadina man kana taqiya Allah ya sanya mu cikin masu tsoron Allah waɗanda Allah ke gada musu da wannan gida
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول للناس الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
وما نتنزل إلا بأمر ربك الله تبارك وتعالى ya ajiye wannan magana ta bayanin jin daɗin aljanna can har yanzu zai magana kan tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya aka ce huska irshin nan gadon nan cewa ita aljanna gida ce wadda Allah ya tanada wa annabi Adamu ya sanya shi kuma a ciki da ya sanya shi a ciki to shine fa sai wata kaddara ta fito da shi da wata kaddara ta fito da shi to sai kuma hukunci na Allah ya mai da wasu daga ‘ya'yan shi wasu wasu koma sai Allah ta'ala ya ce yanzu kam ba kowa ne zai koma ba sai da sharɗi da aka sharɗi imani da tsoron Allah shi zai mai da kowa ɗan adamu babban gidansu gidan adamu kaga yanzu Allah ya ga dawo masu imani gidan babansu annabi adamu shine nurisu min ibadina man kana tafiya to waɗanda suka kafirta fa daga cikin ɗiyan adamu a su kan ba gado tsakaninsu da Adamu domin annabi Adamu alaihi salamu annabin Allah mumini mai tsoron Allah wanda ya kafirce shi kuma babu gado tsakanin kafiri da musulmi saboda haka ne sai ya zamo an ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wama natanazzalu illa bi amri rabbik watan ba ma sauka illa bi amri rabbika sai da umurnin ubangijinka ya rasulullahi aka ce dalilin saukar wannan aya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Ujaf ya kawo kuma ya kawo a cikin watan tafsiri na watan wannan aya fa ma natanazzalu illa bi amri rabbik yace dalilin sauka wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne ya tsinki lokaci mai tsawo malaika jibril bai sauka sai can malaika jibril sai gashi ya sauka da mala'ika jibrilu ya sauka to shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ni ya hana ya aka yi ka ɗauki ƙafa ɗan lokaci ba ka ziyarce mu ba ya jibrilu ya ce na yi tsananin begen in ga ka taho na yi tsananin begen in ga ka taho me yasa ka ɗauki ƙafa ba ka ziyarta muka mako da yaushe saboda ya kwanuka bai zo ba shi mala'ika jibrilu to shi ne mala'ika jibrilu ya ce ai wallahi ya rasulullahi na fi ka shauƙin zuwa wajenka na fi ka shauƙin zuwa wajenka in manzo Allah na shauƙin malaika jibril ya taho malaika jibril ya ce ya fi shi shauƙin ya zo wajen shi kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba mutane ba ba aljanu ba mala'iku na shauƙin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna shauƙin saduwa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga abinda malaika jibril yake cewa ai shauki na yafi naka ya rasulullahi na muhammad amma kuma wannan al'amari zuwan mu umurni ne na Allah ba mu sauka haka nan kawai radin kanmu sai da umurnin Allah wama natanazzalu ba mu sauka da radin kanmu da ganin damar kanmu illa bi amri rabbika sai da umurnin ubangijinka aka ce umurnin ubangijinka ya ba mu ne mu sauko sannan za mu sauko ko kuma illa bi amri rabbika sai Allah ya ce mu kawo ma sako ba ma sauka sai da sakon ubangijinka zuwa gare ka shine ma'ana illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani a harshen mala'ika jibrilu yace lahu ma baina aydina ma baina aydina abinda ke gaban mu inda muka tasan kenan lahira lahu iliminta ya za ta gudana ya za ta kasance ilimin yana ga Allah sannan mulkinta yana ga Allah ma'ana abin da ke tashi alkiyama ga baki da mulkin Allah ne sai da ya ga dama ya dishi saboda shi ne ma'anar lahu yana gudun mallaka lahu yana gudun ilimi ilimin abin da ke nan gaba na tashi alkiyama sani ya tabbata ga Allah haka nan ma mulkin abin da yake nan gaba ma'ana na tashi alƙiyama mulkin ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma khalfana da abin da ke bayan mu min umuri duniya na al'umuran duniya baki ɗaya mulkin Allah ne kuma yana daga ilimin Allah ma'ana sanin al'amuran abin da yake bayan mu na al'amuran duniya shi ma lahu sanin sa ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala وما بين ذلك da abin da ke tsakanin duniya da lahira na barzahu shi ma iliminsa abin da ke gudana a nan sani ya tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wama kana rabbuka nasiya wama kana rabbuka ubangijinka bai zamo nasiyan mai mantuwa ba fasarar farko kenan Allah baya mantuwa wama kana rabbuka nasiya waɗanda suke cewa Ubangiji ya baka ya Rasulullahi saboda mala'ika Jibril ya daina sauka ya ce ma kana rabbuka nasiya Ubangijinka bai baka ba domin nasiya ma'ana ai tarikan laka domin an fassara nisiyanu da ma'anar tarku eh da ma'anar tarku don haka shi alqur'ani duk wanda ya ce alqur'ani ba zai karbi tafwidi ko tawili ba to abin da yake nufi zindiƙanci ya ce alkurani bai karɓar tawili bai karɓar tafwidi to yana nufin ya kamanta Allah da halitta kenan manan tafwidi in al'amari ya taho ya rikitar zahiri shi na kamanta Allah da halitta to sai a fawwala ma Allah Allah shi kadai su abin da yake nufi ya ambaci hannu ya ambaci kafa ya ce nasullaha fa nasiyahum nasullaha fa nasiyahum kaji to don haka mazhabi biyu ne inda in ma ai tafwidi a fawwala a ce Allah shi kadai sa abin da yake nufi da wannan ko kuma ai tawili don a tsarkake Allah gabarin yayi kama da halitta sai su irin su Abdullah ibn Mas'ud tarjumanin Qur'an sai ce nasullaha fa nasiyahum ay tarakahum yadda Allah aiko musu manzo da dokoki suka yi watsi da su to su ma Allah ya tabbata su yayi birid ai abin da kai birid da shi ba da kamace da shi bane daka fa nasiyahum ay fatarakum fil azab Allah ya basu a cikin azaba Allah ya birid da su ko in kula yayi ko in kula da su don Allah baya mutuwa wa ma kana rabbuka nasiya fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa Allah bai mutuwa kaga kenan tawili ya zama dole ga Abdullah ibn Abbas na cewa a don in ka ce ka fassara cewa Allah na mantuwa to ya za a yi da wannan wa ma kana rabbuka nasiya fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa saboda haka shi tafwidi da tawili dole ma ne kuma shine mazhabin salaf amma daukan nusus din nan absa zahirin su wannan zindiƙanci ne kuma shi ne kamanta Allah da halitta kuma shi ne ta jisimi mai da Allah jiki waliyazu billah don haka ya ce wa makana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa ko kuma ubangijinka bai bakka ba ya rasulullah kamar yadda waɗancan suke ganin Allah ya fita batunka don haka mala'ika jibril ya yi kwana da kwanaki bai taho ba ko ya ɗauki lokaci bai taho ba wannan magana ba haka take ba kuma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai bakka ba ya rasulullah رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله تبارك وتعالى كما يا ينا جن هنكلا أو جن كما توحيد دابا كما يدى مكا كرنتو جن فرقو إتا سورة تنا كرن سد جيغم أبو بابو دابو توحيد النبتة تاشي القيامة النبتة توحيدي تاشي القيامة to haka yanzu kuma za a kawo dalilai na tauhidi in Allah na kiran mu zuwa ga mu ɗayanta shi ba haka kawai ke cewa ku ɗayanta ni ba a farko sai ya kawo mana dalilai waɗanda za su tabbatar da ƙudurar ubangiji dalilai waɗanda za su tabbatar da wahdaniyar ubangiji ɗayantuwar ubangiji lalle mai yin wannan aiki mai iko ne akan komai lalle mai yin wannan aiki babu wanda ya cancanta abota mai sai shi ɗaya lalle mai yin wannan aiki shi kadai yake bai da abokin tarayya to sai Allah tabaraka wataala ya kawo ayoyi waɗanda suke za su nuna kudurarsa su nuna wahdaniyarsa su nuna ikonsa akan komai da haka yace rabbus samawati wal ard ubangijin samai wal ardi kuma shine malikus samawati an ce rabbu wanda ya halitti halitta kuma yake biye da ita duk abin da take bukata shi ke masa mai reno kenan mai reno halitta ba da ya halitta ya sake ta ba shi kenan bai sai ina take ba eh in bature ya kera abu ya kera amma in ya sake shi ga duniya bai san wani hali yake ciki ba amma Allah shi ke kaga halittarsa ba tare da wani misali ya gabata ba sannan kuma duk inda ta shiga shi ya shigar da ita duk abin da ta samu shi ya bata duk da iskan shaƙa da dan adam da sauran halitta mai numfashi za ta shaƙa tun kan ka zo duniya Allah ya tanadi iskan da za ta shaƙa saboda kana ƙarƙashin rabbu ne rabbu kenan rabbu samawati ubangijin sammai wanda ya halicci sammai ke ne samar da su wal ardi kuma ubangijin ƙasai wanda ya samar da ƙasai kuma shine ke tafiyar da al'amuran ƙasai da sammai din wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fa'buduhu to kaga nan aka kawo tauhidi kaga amma Allah bai kawo tauhidin farko ba yace ku dayin ta Allah a a ku aje hankalin ku wuri daya wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su kaga masanin kudurar ubangiji kaga masanin lalle wannan aiki ba mai yi shi sai Allah to sai Allah ta'ala ya ce to me wannan aikin fa'budhu ka dayin ta shi fa'budhu ka bauta masa shine fa'budhu wastabir li ibadatihi wastabir ka juri ka dage li ibadatihi ga bautarsa da ɗayan tashi ai isbir kai kai hakuri kai juriya alaiha akan akan bauta hal ta'lamu lahu samiyya shin ko ka san samiyya wani mai sunan Allah babu shi hal ta'lamu lahu samiyya shin ko ka san wani wanda ake ce ma Allahu da mai fassarori da yawa hal ta'lamu lahu samiyya ai la babu al-kuffaru kafirai ala jabarutil mulki ma tasamma ahlun minhum bismillah duk kafircin kafirai da izza da jabarutiyyar kafirai ba wanda ya taba cewa a ce mai Allah babu shi har fa wato fir'aun fir'aun sai dai ce ana rabbukumul a'la sai dai da awar rububiyya ya ce rabbu amma ba wanda ya ce Allah don haka ya ce ma tasamma babu wanda ya ambatu da sunan Allah قال فرعون انا ربكم الاعلى فرعون يا شيخ انا ربكم الاعلى ولكن لم يقل انا الله اما بيشي انا الله با قيل akace tasamma bihi jabbar wani mai tsaurin kai daga cikin kafirai ya taba cewa a ce mai shi sunan shi Allah yace nan take cikin sai kabe ya rika zubar da ruwan ciwo take mutu take saboda ya shiga wata gona wadda ba a shiga ba ta shiguwa saboda haka fa'ala hada la tajidu lillahi samiyya bi khilafi ghairi hada al-ism sabanin wannan sunan daga cikin sunaye ar-rahman musailamatul kadhab an ce mishi rahmanul yamama rahmanul yamama amma Allah dai babu wani wanda ya ambaci sunan aka ambace shi da wannan sunan shine hal ta'lamul samiyya wasu kuma suka ce ma'anar samiyya shin ka taba hal ta'alamu da musamiya shin ko ka san wani kini kamar Allah babu amma sai da aka gabatar da abubuwan da za su nuna ƙudurar ubangiji da kaɗaitarsa da hadaniyarsa kamar misalin mi ta gabatar da halittar samai aka gabatar da halittar ƙasai da abin da ke tsakaninsu to kafiri ya karkada kunne ya ji akwai irin Allah wanda ya san mai da kasai yayi abin da ke tsakanin su hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san akwai wani kuf'i kini tamka ga ubangijin nan da ya halitta samman nan da kasai babu shi ne ma'ana hal ta'lamu lahu samiyya hmm to wa yaqulu al-insanu ko lokaci yayi ne to saboda haka to saboda haka zamu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya mana muwafaka abinda muka kuskure Allah ya fi mana alfarmar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda alqur'ani ke karantar da mu na wa'azi Allah ya ba mu ikon tabbakawa Allah ya ba mu ikon riko da umarnin alqur'ani Allah ya ba mu ikon hanuwa ga barin hanin alqur'ani don alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan alqur'ani da muke karatu muke sauraro ubangiji Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran mu sanya mu cikin bayan ka waɗanda ka yadda da su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah sa ka shugunan mu da alkhairi ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka yaye mana fitintinu Allah ka yaye mana fitintinu Allah kawo mana zaman lafiya Allah kawo mana yalwa arziki wannan tsanani da ake fama da shi Allah ka yaye shi wannan tsanani da ake fama da shi Allah ka yaye mana shi Allah ka yaye mana tsada ta abubuwa Allah ka yaye mana tsadar abinci Allah kawo yalwar abinci kuma ya kawo saukin sa alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk inda musulmi suke a duniya a cikin wani hali Allah kai musu dauki duk inda musulmi suke a duniya a cikin wani hali mai nauyi Allah kawo musu dauki alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka taimaki musulmi da musulunci Allah ka tsaya musulmi da musulunci Allah kariye kafirai da kafirci alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين